الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda saka tattara mu a wannan masallacin da kashin darasi na wannan babban littafi na mutum fege yau muna sha tara da wata na safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da hulgu da wata na tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ya gudu musalimu rahimahullahu ta'ala وإن قال لرجل أعمرتك داري هنا يتا أمرا idan mutum ya ce na baka gidana ka zauna rayuwarka shine a amurtuka asalin ta'amir shine raya guri kuma na lagata inna ma ya amuru masajidar lahi wani suke raya masallaci kiran suke gyara shi da ibada raya shi da ibada da ma gina shi da watsanta ce shi to shi kuma umara abin da ke nihi a nan zaman gidan idan mutum ya ce na baka gida na ka zauna tsawon rayuwarka au ƙara hiya laka umru ko kuma ce wannan gida duk tsawon rayuwarka taka ce fa hiya lahu sai ma da ce anan tashi ce wani wa razati min ma'adi kuma masu gane su za su ci gaba da zama bayan shi amma za ku ji ƙarshen magana ha wa mislu yace misalin wannan in ƙara hiya laka wani zuriyatika yace wannan da kai da zuriyarka لما روي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالأمرة yace annabi sallam ya yi hukunci da ba da zama na tsawon rayuwa liman wuhi lahu ga wanda aka bashi muttafaqun alayhi to in kun diba wannan riwaya da makaranta da abin da malam ya faɗi a kai tsaye bai ya nuna dalili akan zama har da zuriyarka to shi yasa dalilin wannan nema wa za ba'du ahli ilmi wasu malamai sun tafi akan cewa ila annahu idza sharada al-mu'ammir idan wanda ya baka gidan wanda ya raya maka gidan ya sharada maka ruju'a ilayhi yace to zaka zauna kuma in ka mutu zaka dawo zuwa wajena aw ila warasati ko kuma yace in na mutu magada na za su amsa ba da fatil mu'ammir bayan mutuwar shi aw kana fi lafzi ma yadullu ala zalika ko kuma ba da baki ya faɗi ba haka ya faɗi ba a zahiri amma abin da ya faɗi ya nuna cewa yana nihi idan ya mutu za ta dawo gare shi fa inna tarji'u ilay za ta dawo gare shi kenan gidan shi zai dawo gare shi aw ila warzati ko kuma zuwa maganar nashi ka an ya kula ka misali mutum ya ce hiya laka umruka aw yaqul yace na baka tsawon rayuwarka kenan ka mutu dole ta komo shi ko aw qala ko kuma yake yau ya kuri ko ce amartuka dari fa iza mitu raja'at ilayya kuma fa iza mitta raja'at ilayya yace na baka gida na ka zauna tsawon rayuwarka idan ka mutu gida na za ta dawo mini in kuntu hayyan inda raina aw ila warasati ko kuma ta komo zuwa masu gado na in har na mutu lima روى مسلم وغيره سبب عبد الإمام مسلم وما روته عن جابر بن جابر قال إنما الأمراء يتي بعد كل زمان بعد زمان أول أيوة الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي هلتا أن يقول متنية هي لك ولأكيبك يتي ذكي بايرك وأن دولي سيكامت فأما إذا قال هي لك ما إشت أما يتي كي إنك متو fa ina tarji ila sabiya da kamun ta dawo ba ayanka ba kenan yanzu ana abin da zamu gane idan mutum ya baka zaman gida yace ka zamna har rayuwarka da rayuwar iyalanka to gida baya dawo mishi sai kai ka mutu iyalanka sun mutu amma in yace iya tsawon rayuwarka to in kai ka mutu za ta dawo mishi in gane ku yawwa wa hada huwa al-aqrab wannan to shi ne kusa yana kaga wancan wanda suka kawo na farko kenan abin da suka ajiye hadisin a zahiri ba yana nuni bane akan haka kada su a can da ka cika wa mutum kiran ta zauna a wajensa na'am wa in qala zakarna ha laka umrka wa lahu akada ha mata sha la yatam la yatam laka ha narqu lahu kana ha لأن صاحبها إنما أباح له الانتفاع الانتفاع لها بسكنها وهي أقل غير غير لازم كالعارية ولما ثبت عن ابن عمر أنه ورث من حركة البنت بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها دار حار وكان وكان تبقى على أسكنت بنت زيد من أصحاب مالك مالك فلما توفيت بنت زيد خلق عبد الله بن عمر المقبل رواه وروى ورأى أنه له ورأى أنه
له ورأى ورأى أنه له وتعرض بعض أهل العلم إلى أنه ليس للساحل التالي أصلح إلا بعد إلا بعد وفاة محمد محمد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوموا وللنصوص والنصوص الواردة آه، في في وجوب وفاء بالحق وهذا هو الأقرب yayi to sai malaki cewa wa in kala idan wanda zai bada gida sai ya ce sakanna halaka umrak mun baka tsawon rayuwarka ka zauna a wannan gida kula da duhu falahu akhadhuha mata sha'a sai malam ce wai wanda ya bada gidan nan ya iya amsar lokacin da ya so kenan wani akwai matsala ke da ka ciya mutum na baka gida ka zauna tsawon rayuwarka kenan tun da iya da rai bakar yancin ka amsa kenan shi yasa wani magana marjuwa ta zamu je gare ta sai ma da yake cewa wala yatamallakuha man rukhisa lahu bi sukunaha wanda aka sa ba shi damar ya zama a ciki dan hakan zama bai mallakarta yace li anna sahibaha domin da ita wanda kuma haka yake kamar misali mutum ya baka gira ka zauna bai ce bai ka zauna tsawon rayuwarka ya ce ka zauna to wannan baka mallakarta na har abada ita li anna sahibaha domin mai wannan gida inna ma aba lahu intifa biha bisukuna ya baka dama ko ya halitta maka amfanuwa da ita na zama fahiya aqdun ghairu lazim suka ce kina wani abu na kulla ba na har abada ba kal ariya suka ce kamar aro ne da mutum aka aro ai ba har abada ba wa qarsamata ali bin umara ya tabbata daga abdullahi dan umar annahu warisa min hamsa binti umar ya gaza da hamsa diyan umar gane da kyau wannan ummul mu'minina radiyallahu anha dara gidan hamsa ya sayin na umar kiran yan uwashi ya gaji gidanta wa kanin hamsa ita kuma wannan gidan da ake magana ita hamsa radiyallahu anhu jami'an qad askanat binta zaid ibn al-khattab ta ba da yanzu da burin khattab ta zauna iya rayuwarta kuna ji da kyau ko kiran ta ba ta zai kamar ai zaman dan uwan baban ta yake dan uwan sai na umar ta ba ta ba diyar shi gida ta zauna tsawon rayuwarta to yanzu gida bai dawowa ga hafsa ai sai ya rushe sai da wannan ta mutu ya zai dugo to shikenan yanzu ana nan ana nan falamma tuwfiyat bintu zaid lokacin da yazid ta dawo a bada abdullahi bin umar almaskin alzaɗin umar sai ya karɓi wannan gida a ga wani haka yake wara annahu da ya ga cewa shi zai gaji wannan gida tun da ta rige ta mutu wata ba zu ahli ilmi wasu ba sun ta ila ila annahu laysa li sahibi jari akhzuha bai gida ba shi da ikon da zai karɓi wannan gida illa ba'da wafatil mu'ammar sai bayan mutuwar wanda aka bashi aka raya mashi gidan ya zama yana da kamar da wani abla dan umar yayi ai kaga shi ma sai da ta mutu sai ne a mashi gida to saboda haka kenan yanzu anan wancan magana ta farko ce aka warware sai aka ci kana da damar da zaka amsa a kowane lokaci idan baka dama sai wannan wanda aka ba ya mutu yawwa inda ka nuna mai tsawon rayuwar shi ni kauli ta'ala saboda Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani aubu bil uqul ku cika duk abin da kuka kulla ma'ana duk wani yarjeje na cika wani nususul warida ku yujibu bil wafa'i bil wa'd da kuma nassi ba ɗaya ba biyu ba nassi suka da suka zo masu nuna wajibcin cika abin da aka yi alkawari har zafi wani aka na'am bismillah da bisa mara mu dan taba abin da sauran ta ko da ba masu ala ya kori ala ga yawwa ya shi ne hadiyar turmari hmm ko lokaci babu kafiyar zumarai na'am
da rabatul mawdi mawdi mawdi mawdi mawdi مكروه المخوف أي الذي أصابه مرض شديد يظن أنه المرض ال- الذي لا يموت بسببه فكعب من الموت من أجل هذا المرض وما هو في الخوف كالمريض أي أن الخائف من الموت حكمه حكم من في من في مرض الموت على حكمه حكم مثل معلق للقائد من الموت بقوله كالواقف بين الصفين عند التحالف عند التحالف عند التحالف الثاني ومن ومن قدم ليقتل راكب البحر بالسفينة شرافية ونحوها حال حال حيدانه ومن ومن وقع كاؤون ببلده إذا يستأثر بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة أحكام أي أمن حكم الربعات من وهم كل من كان يخاف الموت لأي زوج إذا تربحوا بها وهم على هذه الحال ثم ماتوا بعد هذا التربيه دون أن يفصل بين بين طرفهم وبين وفاتهم وقد وقد الزاد عنه فيه الخوف من الموت أن حكم هذه التربعات حكم وصية مرضية هؤلاء إلا خوف إلا خوف في هذه الحالة هؤلاء إذا أوتوا في هذا الحال في ستة أشياء وهي
babu waɗiyyatul marid babu da ke bayani akan kyautar marar lahiya kyautar marar lahiya malata tabarru'atul maridi marzul maut al-mukhawwaf yace kyautar marar lahiya ciwo wanda ake tsoron mutuwa ai allazi asabahu maradun shadid wanda ciwo mai tsanani ya same shi ya zunnu annahu almarad allazi sayamutu bi sawbi har ya kai mutune yana zaton wannan ciwo ba zai bar shi ba fa kaba min almaut yayi tsoron mutuwa min ajali hada almarad saboda wannan ciwo wa man huwa fi khawfi da wanda yake cikin tsoron da ya kai matsayin shi kalmari kamar mara lahiyar da yake tsoron mutuwa ai annal khaifa min almaut mai tsoron mutuwa hukumu hukuman mardin mutu hukumcin shi irin wanda yake ciwo irin da mutuwa ne shi ma sun ma masarar mu'allihu da kha'ib sannan malam allah da kansa ya musalta irin mai tsoro irin tsoron mutuwa da kawai da yake ciya kalwa ibainar safai ne kamar mutum an zo za a yi yaƙi yana tsaye a sahun yaƙi guda biyu inda zihamir itari lokacin da yaƙi ya tafiye ma'ana lokacin da aka cakura ake buguwa kaga shi wani aina tsoron mutuwa to shi ma wannan hukuncin shi in ya kyauta kamar marar lahiya ne ciwo irin na mutuwa wa man kadima da yi kutan da wanda aka kawo za a kashe shi ma'ana mutum yana wani gari ya yi laifi aka yi aka ɗauko shi an sai an zo da shi kuma ci za a mushi to kaga wanda ko ba kai shi ba yi ma yi kudi shi kama ya mutu wa rakibul bahr fi safinati shira'iyya da wanda yake ya hau cikin ruwa ma'ana cikin teku a irin kwalakwalan nan wanda ake buga shi yana tahiya kenan iska ta zo wani ayi mafiya a kibiyanki to sai iska ta tashi kenan kaga kenan shi ma yanzu yana tsoron mutuwa walawiya da makamancin wannan haila haijani ya ce lokacin da yaƙi ya rikici wa man waka ta'un bi baladi da wanda a alloba ta abku a garin da yake ana ta mutuwa shi ma ai kaga irin wancan shi idan ta sala bihi maut idan mutuwa ma'ana tsoron mutuwa ya same su hukumuha hukumu wasiyati wasiyati fi sittati akam yace hukumcin irin hukumcin wasiyar mai mutuwa wanda yake bacin lahiya wajen hukunci guda shidda a inna hukumar tabaru'ati man sabaq yace waɗannan wanda muka zana su gaba ɗayan su hukuncin kyautar su wa hum kullu man kana yakhafu al-maut sune duk wanda ke tsoron mutuwa li ayyi sababin da kowane irin sababi ne kowa wane ne idza tabarra barra'u biha idan suka yi kyauta da dukiyarsu wa hum ala hadhihi al-hal su ko suna wannan hali summa matu sannan suka mutu ba da hada tabarru bayan sun yi wannan kyauta duk wanda ya kyauta cikin wannan kuma ya mutu shin yane ne za a yi wajen bada shi ne za mu ji insha Allah duna an yafsila baina tabarru'ihim ba tare wa baina wafati muqatun yace ba tare da an samu tsawon lokaci ba da ya raba tsakanin kyautar tasu da mutuwa kenan waɗannan wanda aka zana da suka maka kyauta inda Allah ya kaddara shi mara lahiyar ya warke daga ciwon ya shiga sha'aninsa to ce ta da ya riga baka ko ya riga shiga sha'anin shi an tabi ba yana yiwa ma shekaru in sai mutu to wannan kai baka cikin wannan kyautar ka kawai ta tafi ba a ce ba baka kyauta a lokacin ba shi baya ko wanda yake cikin yakin yaki ya wuce aka ƙara yaki ba kashe shi ba ya samu lokaci mai yawa amma kowane daga cikin su in dai kusa da wannan kyautar da muka yi mutu to shine za a yi bayani yanzu insha Allah gane ku yake cewa wakata zahaba an fihir kawuf min al-maut lokacin da ya tafi tsoron mutuwar tasu annahu kuma hadhihi tabarruat ita to irin wannan kyauta tasu in a wannan hali ne hukum wasiyati haula'i hukumcin wasiyar wa'annan mutane idan aus idan suka yi wasiya bi hadhihi al fi sittati ashiya cikin abubuwa guda shidda ne za mu ga daya gashi na a gaban mu نعم وهي أحدها أنها أي أيوة وسائل المريض مرض الموت مرض الموت المخوف ومن حكمه وقبل حاكمه لا يجوز لأجنبي بزيادة على ثلث ولا تجوز لوارثة بشيء ولو أقل من ثلث إلا بإجازة الوارثة وهذا كله مدعو عليه.
يعني an samu ɗaya ne ka samu yanzu kenan a ba da suna
لماذا ولا أن رجلا عقد فتاة مملوكنا إلا موته لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم آتلامه ثم ثم أقرأ بينهم فأدق اثنين وأبقى أربعة رواه مسلم من حديث عمران بن حسين
yace to gashi za mu fara ɗaya ba ɗaya a hadu a ɗaya na farko kenan annaha ita wannan wasiya ai wasayar mari wasiyar mara lahiya marar almaut ciwo na mutuwa al-mukhawwaf wanda ake tsoro kenan na farko wasiya ta irin wannan mara lahiya ciwo irin na mutuwa da ake tsoro wawan bi hukumihi wa tabarru'atihim da wanda yake cikin hukuncin wanda da kyautar su gaba daya duk wanda idan suka bada abu na farko la tajuzu li ajnabiyyin bi ziyaratin ala sulus ba ta halitta wasu ba wani na nesa da su wanda ba dan uwansu wanda bai gano su ina ce ajnabi wanda bai gano ka ko da dan uwanka ne in yana in baya gano ka ajnabi gane ku kawo misali ɗan uwanka wanda zai gaje ka ba wanda ba shi da hanyar zai iya gane ka to ya zama ajinabi to saboda haka idan suka yi wasiya ga wanda ba ɗan uwansu ba mai gane su to an yarda wasiya amma ka ta ƙetar ɗaya uku subhanallah kenan kar ta ƙetar ɗaya a cikin uku me yasa aka ce dan saboda ajinabi in ajinabi ne ana iya a ce e wasiya ce suka yi amma kar ta ƙetare ɗaya irin da wasiya wala ta juzu li warisin bi shay in ko mai gado ne ku saurara da kyau ku fahimta in mai gado ne shi kuma ba ba tare da komai ko kai wasiya ba a bashi gane da kyau anan mutum ne iya cikin wannan tsoro na mutuwa ciwo irin wannan ciwo na mutuwa ko iya cikin yaƙi sahun yaƙi ko kwale-kwale ruwa zai kife da shi sai ya yi wasiya a ba wani mutum da aka ji wani da ya wasiya ba ɗan wanshi ba ne to sai aka yi tunda ba ɗan wanshi ba ne dole a bada amma kar ta wuce ne ɗaya cikin uku a cikin abin da ya mallaka kenan yanzu misali da zai ce a bashi miliyan ɗaya da ya mutu sai aga miliyan biyu ce ya mallaka to ba za a ba da miliyan biyu nan miliyan ɗaya nan uku za a kasa a ba da ɗaya ko su nawa ne ya faɗa a ce a ba su haka za a yi a raba musu ko wani dai abin da shi a ba shi sau da haka amma inda yi wasiya ƙasa da sulisi ko daidai da sulisi na ya ɗauka a bada to sai ke ta wala da ubangiji wani sin bishe in ko mai gado ne sai mutum iya cikin wani rikilan sai wasiya ce a ba ɗana wani a ba shi kaza wani ba ba shi sau da aiwanin zalunci sau da haka in ya mutu bai ragi ba irin sauran yaya ba ne to shi in ɗanin kwa wasiya ba ba shi yanzu kun gane bambancin aiko walau a ƙalla minan sulus ya ce in wani gadon shi ne ko da ya kasa da sulusi ba ba shi tunda ya Allah ba shi haƙinsa ya ce illa bi ijazatil warasa to yi istisna'i ya ce sai dai in masu gane yan uwan suka ce sun yarda misali baban ku yana cikin rashin lahiya ya tsorata da mutuwa kawai sai ya ce a cikin kuɗi na a ɗau miliyan ɗaya ba wa ne a cikin ɗiyan lashi kuma wannan abun da wuce su nisi ba kada sai ya mutu to da ya mutu a ƙa'ida ta musulunci ba ba shi domin ai mai gado ne sai yayin suka ce a shi ke tun da babu ce a bashi ko bin yayi a bashi to wannan babu yayi sai a bashi amma an musulun da haƙƙin su ne amma an musulun ba sun yarda ba za a bashi ai kun fahimta kun kawo shi ke wa hada kulluhu mujma'un alayhi yace to wannan abu da muka faɗa muku malamai sun yi ijma'i a kansa shi yasa duk wanda ya saba wannan to ya bar hanya ta ijma'i na al'ummatin musulmi tunda akwai mutanen da har yanzu suna nan da ƙarfi da yaji suna son su cewa yaran da ana wasiya ga mai gado saboda kun san da can da farko ana yi alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan lil muttaqin to amma bayan wannan aya an soke ta yanzu hada zuwa sun ta suka koma suka ce su a yaron yanzu akwai wasiya da mai gano to shi yasa malam da ya hudu wannan mas'ala ya ce wa haza mujma'un alayhi la wasiyata li warisi ba wasiya ga mai gano to shi kenan limaru ya anna rajulan ataka sittata mamlukin saboda abin da aka rawaito wani namiji ya yanta bayansa guda shidda inda mauti gudun mutuwarsa da aka diba lam ya kulla hun malu da yau bai da wata duki an ba wani bayan ba kuma ya bada gaba da fada abihimun nabiyyu sallallahu ba da abihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yansu tunda bai kamata bai wuce sulfi ko su shidda ne ya bada wa nawa za huta biza ba da ta aiku ba da rabi to ya za a yi yayin alusar sannan fajar za'uhun a salasan sai kasa su gida uku biyu biyu ƙuri'a za a yi wanda za ta hutu sun ƙetare sun rama sun kuma ba yi sun ma'akara a bai na hun ya yi ƙuri'a tsakanin su wanda za ta hutu kenan sun yantu da su shirya ne fa'ataka sinaini wa raka arba ya yanta mutum biyu ya bautar da mutum hudu kira mutum biyu suka samu yanci su kuma hudu suka koma bayansu saboda mai saboda abinda aka yi wasiya ya wuce abinda ya kamata a bara abinda ya kamata a bara ɗaya uku su ko su shidda ne kenan biyu ne ɗaya uku saboda shi yasa a yanzu a nan ba a ci wani a yan taka ka yi san rai yanzu kadai ba abin da ya dace a nan illa ne ƙuri'a sai aka yi gurin uku biyu biyu kenan wannan ta ta fito shi kenan su sun yanto da aka yi ta ta fito yi kenan ba samu lahiya saboda hudu kuma bugun koma ruwa kuma na a bayansu rawahu muslim min hadisi imran bin husayn رضي الله عنه إلى جمع النساء يعني ينزلوا هذا من مسألة تملكه ولا بكت ولا بكت فقط هاشي لا تقول لا متعشي الثاني الله لو كان عجيبا له من غيره Yeah. بسم الله حرب الجر الكاف نعم وياي harfin jaddi alkaf ya ce harafin da ke sa wasali ƙasa ka abulasar yusa amalu bi ma'ana misil ana aiki da shi da ma'ana ta misil kamar da Allah ta lagi sai aukan da zai marra ala ƙaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mauti ai da ta aukan ladhi ka da ce ai mislul ladhi marra ala qaryatin kaga kenan kabula da rubu da bi ma'ana misl yawa tafsir na mala
Thank you.
harfin jarri allam arabi na wasu rika sallam shi yana da ma'ana ba ɗaya ba ce suna da yawa gasu a zara min yana da ciki almulk mallakar abu haisu yufidu ma'anar mulkiya iya ba da ma'anar mallakar abu misal kullu da ta arziki ta lillahi ma fi samawati wa ma fil ard kenan lillahi da yace din nan ai allahu yamliku ma fi samawati wa ma fil ard kenan kaga almulkiya na'am na biyu الغاية ba ma'anarta ta biyu algaya harafin jarra lam iya daga ma'anar shi nuna ƙarshen gayar abu inda aka je matuƙa ke sai ka misalin da Allah ta rage siya Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma sawa 'ala al-'arshi wa sakhara ash-shamsa wal-qamar kullun yajri yace li ajalin ay ila ajalin musamma kenan li ajalin bi ma'ana ila ajalin musamma kenan shine intiha gaya intiha gaya na'am law to sai ma da yake cewa harafin jarra da lamɗin nan da cikin ma'anar shi ala ɗaukaka kenan kuma inda Allah ke cewa innal ladina utul ilma min qablihi إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان كنا يخرون على الأذقان شيء ذا تفسير به ودوا إن باراك فترجسوا إن قصي يخرون للأذقان suna faduwa ga haɓa security yana yin faduwa ga haɓa amma ga ce alal arzikani akan haɓa wai tsabar sujada kamar nan jin zai taɓa ƙasa ku so da haka kenan bi ma'ana ala da yake ta haka nan in ahsantum ahsantum li anfusikum ai wa in asa'atum yace fa alaiha wa in asa'atum فلها أي فعليها نعم cikin ma'anar harafin jarra lamdi ma'ana ta hudu ko ta biyar yake cewa ma'ana fi misalin da Allah ke cewa ونذأ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ليوم القيامة yace ai wa nada'ul mawazin al-qisla fi yawm al-qiyamah shine ma'ana yawm al-qiyamah ai fi yawm al-qiyamah muna ajewa abun awo na adalci cikin ranar kiyama da mai ma'ana fi yawm al-qiyamah to wannan ma'anoni su ne ma'anonin jarra na harafin jarra lam a cikin wannan ma'ana guda hudun ne na iya dako sai a zai harfin jarri wawo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين